فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Asabar daren Lahadi yau tara ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan 11 miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna tajridu sarih li ahadithil jami'ir sahih wallafar zainuddin ahmad ibn ahmad ibn abdullatif الزبيدي المتوفى سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة وثمانمائة ونشين درس من الريد ستين ترى كما ذا متاشي أكن حديثا محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه يتي عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنكر بودك محمود ابن الربيع الأنصاري متم مدينة رضي الله عنه أن عتبان بن مالك عتبان dan malik wa huwa min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mimman shahida badran min al-ansar yana daga cikin wanda ya halarci yakin badar daga cikin mutanen madina ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ce lalle ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama faqala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah qad ankartu basari na samu matsala a ganina wa ana usalli li qaumi kuma ni nake wa mutane na sallah fa idza kanat al amtaru sala al wadi idan ruwan sama ya sauka sai kwarin ko kwazazzaban da yake mu sai ya cika da ruwa sai ya kwarara da ruwa allazi baini wa bainahum wanda yake tsakanina da mutane na lam astati an atiya masjidahum ta yadda ba zan iya zuwa masallacinsu ba fa'usalli bihin ballantana musu sallah wa wajittu ya rasulallahi annaka ta'tini na yi fatan cewa ya ma'aikin Allah za ka zo mun na ci burin cewa ka zo mun fatusalli ya fi baiti ka yi sallah a gidana fa'attakhidhahu musalla in mayar da wannan gurin da ka yi sallah gurin yin sallata قال يجي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي مسا سأفعل إن شاء الله إن الله ياسو إن الله يقدا ما زني قال عتبان سي عتبان يجي فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ييو سمكو دشيدا أبو بكر yayin da rana ta dago wato yayin da hantsi yayi fasta'zana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi izinin ya shigo fa azintu lahu nayi masa izini falam yajlis bai ko zauna ba hatta da khalal bait hatta da khalal baita har lokacin da ya shiga gidan thumma qala sai ce sannan sai yace aina tuhibbu an usalliya min baitika ina kake so in yi maka sallah a gidan naka قال فأشرت له إلى ناحية من البيت سيننونا مسا ونركني أجدا فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبر سيما زال الله صلى الله عليه وسلم يسعى يكبر فقمنا فسففنا موما مكسعى مكا يسهو فصلى ركعتين ثم سلم سنة يسلى ركع أبيه سنة يسلمه قال يتي وحبسناه على خزيرة صنعناها له sai muka tsare shi wato muka hana shi tafiya don ya tsaya ya ci wani fatan nama fatifatan nama da muka yi masa kala fasaba fil baiti rijalun min ahli dari da adadin sai mutane mazaje 'yan unguwa masu yawa suka tattaru a gidan fajtama'u suka haɗu faƙala ƙa'ilun minhum sai mai magana daga cikin 'yan unguwa sai ya ce aina malik ibn dukhaishin au ibn dukhshun ina malik ibn dukhaishin yake ko kuma ya ce ina malik ibn dukhshin yake faƙala ba'duhum sai wani cewa ya yi zalika munafiqun ai wannan munafiki ne لا يحب الله ورسوله بايا سن الله ده منزنسا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي لا تقل ذلك ككفت وانا مغنى ألا تراه قد قال لا إله إلا الله أشيبك غنش يا كلمر لا إله إلا الله با يريد بذلك وجه الله كما ينا نفهم تذكر الله ده هكا قال sai mutumin ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani kala ya ce fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ila almunafiqina mu dai muna ga inda yasa gaba da kuma nasiharsa zuwa ga munafikai ne kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa inna Allah qad harrama ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalika wajha Allah to lalle Allah ta'ala ya haramta wa wuta ta ci dukkan wani wanda ya ce la ilaha illallah yana nufin fuskar Allah da ita wani hadisi imamul bukhari ya fitar da shi a kitabul masajid a nan kamar da kuka gani a ƙarƙashin babin idza dakhala baitan yusalli haythu yasha in mutum ya shiga gida zai yi sallah ne inda ya ga dama haka nan ya fitar da shi a cikin kitabul azan باب الرخصة في المطر في المطر والعلة أن يسلي في رحله آه يو يافتد شيء كتاب المساجد كركشن باب الصلاة في البيوت سلا أجد الدجي سنة يافتد شيء كتاب الأذان كركشن باب الرخصة في المطر والعلة أن يسلي في رحله وتصوتي إلى أكوي روان سما هو أكوي وثلا رورا متن يسلا أجد هكذا يافتد شيء a wannan babul kitabul adhan din karkashin babin idza zara al-imamu qaumun fa ammahum idan shugaba ya ziyarci wasu mutane ya ja su sallah sannan ya fitar da shi karkashin babin yusallimu hina yusallimu al-imam mamu zai yi sallama ne lokacin da liman yayi sallama sannan ya fitar da shi karkashin babin man lam yurda salama ala al-imam waqtafa bi taslimi salah wanda bai mayar da bai marwa limamin sallama ba ya wato wadatu da sallamar ta sallah da zai yi haka nan imam bukhari ya fitar da hadisin a kitabut tahajjud babu salatin nawafil jama'a wato babin da yayi magana akan yin sallah ko hukuncin yin sallar nafila a cikin jami'i haka nan ya fitar da shi a kitabul maghazi ya fitar da shi a kitabul at'ima saboda an yi maganar fatan nama haka nan ya fitar da shi a kitabul riqaq babu al'amal alladhi yubtagha fihi wajhu Allah wato aikin da ake yi dan Allah sannan ya fitar da shi a istitabatul murtaddin babu ma jaa fil mutaawwilin wato babin da yake magana akan a nemi masu ridda su tuba babin da yake kitabul istitabatul murtaddin babin da yake magana akan ma jaa fil mutaawwilin wanda suka yi abu amma da tawili imam muslim ya fitar da shi a kitabul iman babu dalil ala anna man mata ala tauhidi da khalal jannata qat'an babun da yake magana akan dukkan wani wanda ya mutu akan tauhidi zai shiga aljanna babu ko shakka haka ne ya fitar da shi a kitabul masajid babu rukhsati fi takhallufi anil jama'ati bi udhrin babun da yake magana akan sauki na rashin zuwa jam'i saboda wata larura imamun nasa'i ya fitar da shi a kitabul imama babin da ya magana akan limancin makaho hakanan ya fitar da shi a ƙarƙashin babin da ya magana aljama'atu lin nafila wato yin sallar nafila jam'i ya fitar da shi a kitabus sahwi babu taslimil ma'mun hina yusallimu al-imam sallamar mamu yayin da liman yayi tashi sallamar ibnu maja ya fitar da shi a kitabul masajid babul masajid fi dur yin masallatayya a gida hakanan imamu ahmad ya fitar da shi a gurare da yawa a cikin musnad dinsa at-tabarani shi ma haka ya fitar da shi riwayoyi daban-daban a cikin kitabinsa al-mu'jam al-kabir ad-daraqutni a cikin as-sunan sunan ad-daraqutni abdur razzaq a cikin al-musannaf at-tayalisi a cikin littafin al-musnad al-baihaqi a cikin as-sunan al-kubra ibn khuzaima a kitab at-tauhid ibn hibban a sahihin littafinsa abu awana a cikin mustakhraj dinsa da da yawa daga cikin malamai wanda ba su lissafu ba saboda haka imam al-bukhari ya fitar da shi kamar yadda kuka gani a sama da guri goma a cikin littafinsa sahih bukhari ya kawo shi a gurare sun fi goma ya kawo shi wani guri da tsawo wani guri kuma ya kawo shi a takaice gwargwadon bukatarsa a cikin nassin za ga nan gaba ɗaya aka mana shi da tsawonsa to wani gure kashi da tsawo wani gure kawo shi a takaice wanda yana nuna maka fawa'id din da suke cikin babin suna da yawa banda mahmud ibn rabe wanda ya ji wannan hadisi daga itban anas ibn malik shi ma ya ji wannan hadisi daga itban kamar da yake cikin sayo muslim anas sahabi ne itban sahabi ne mahmud ibn rabe sahabi ne kaga mahmud ibn rabi an itban riwayar sahabi ce daga sahabi sai dai mahmud ibn rabi yana daga cikin sigarus sahaba wato karamin sahabi wanda shine yake cewa aqaltu majjatan majjaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi wajhi wa ana ibnu khams sinin wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ina iya tuna lokacin da ya ya ruwa ya fesa mun a fuskata lokacin ina dan shekara biyar sauraka yana cikin kananan sahabbai sauraka akwai wannan riwayatu ita ce ake cewa riwayatul asaghiri anil akabir kanana su ji daga manya Anas ibn Malik ya ruwaito shi kamar da muka ce daga Itban hakanan Anas ya ji wannan hadisi tare da ɗansa Abubakar Abubakar ibn Anas sun ji wannan hadisin a gurin Itban kamar da yake cikin littafin Al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani wane ne Itban Itban ibn Malik akan ce da shi itban bi kasri al'aini itban akan kuma ce da shi utban bi dhammi al'aini duk ana fada ibnu malik ibnu ajlan ibnu zaid ibnu ghan ibnu salim ibnu auf al-khazraji as-salimi daga cikin kabilar khazraj ya fito reshen banu salim ibnu auf reshen banu salim ibnu auf ibnu amr waɗanda suke zaune banu salim ibn amr ibn auf ibn amr ibn auf suna zaune ne a nahiyar quba a al'awali su ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwan sai fara yi musu sallah kafin ya shigo madina wanda nan ne masallacin sa na quba kabila ce ta khazraj kabila ce ta khazraj da yawa daga cikin malamai suna cewa ya halarci badar kamar yadda wannan hadisin karara ya faɗa wa kana min ashabi rasul wa huwa min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimman shahida badran min al-ansar yana cikin wanda suka halarci yakin badar ibnu ishaq a cikin al-maghazi bai ambaci sunansa ba don haka wannan abin da za a riskar wa ibnu ishaq ambatansa ne a cikin littafinsa kuma shine yake yi wa mutanansa mutanen unguwarsu banu salim ibnu auf shine yake musulmanci shine limamin su kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haɗa abotarsa yan'uwantakarsa da ya yi mu'akhat tsakanin muhajirin da al'asar ya haɗa abotar shi wannan itban shi da umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ya rasu a khilafar muawiya bayan ya manyanta kuma ya makaho ne ko ya makanci kamar yadda wannan hadisin zai nuna maka yana cewa hadisin yana cewa anna itban ibn malik وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زو يا سامع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتشكين سيه مسلم رواية ثابت عن أنس عن إتبان من شيء أنس يا روي حديثا دقى إتبان مسلم يا فتر دشي تورنا هنير أما أبن ديزو أتشكي شوى أنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك شوى أيكا والنبي صلى الله عليه وسلم يدان أيكي yana roƙon annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo gidansa don ya yi masa sallah a inda ya kamata ya riƙa yin sallah saboda haka ta yiwu a nan da aka ce a ta rasulallah sallallahu alaihi wasallama ana nufin ya aika dan aikensa amma ya jingina zuwan gare shi a bisa yadda aka sani na almajazul aqli da laraba suke salon magana da laraba suke amfani da shi kamar gwamna ya ce na gina muku rijiyoyi na yi muku kaza kaga ai ba shi ne ya yi mubasharar abin ba ya sa wasu sun yi amma saboda da izininsa da umarninsa aka yi sai ya jingina abin zuwa kansa to haka shi ma nan za a iya cewa a ta ana nufin ya aika domin wanda ya je din da izininsa ya je ta yi kuma tana yiwuwa kuma ya je wani lokaci sannan ya aika wani lokaci domin ya kara tunatarwa ya je sannan daga baya kuma aika wa annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya tunatar masa da bukatarsa a cikin mu'jamut kabir na tabarani ta hanyar abi uwais daga ibn shihab az-zuhri yake cewa annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam yawm jumu'ah yadda riwaya ta zo a can ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a law ataitani fa sallaita fi makanin min baiti attakhidhuhu musalla da ya rasulullahi zaka alfarma ka zo gidana ka yi min sallah a wani guri da zan rika sallah a gurin kaga a wannan ruwaya an fito maka da cewa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a a cikin ma wannan ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya zo masa gidansa ranar asabar saboda haka wannan ya nuna cewa baki da baki suka yi magana da itban bayan ya aika dan aike kuma ya samu haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a masallaci kuma ya masa wannan magana saboda haka kaga in an ce ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam haka din ne ya zo in an ce ya aika dan aike shi ma haka din ne duka sun kasance yake cewa wa qad ankartu basari ankartu basari wato na ji matsala a ido na ankara shay'a idan mutum ya ji abu ba yadda ya saba ji ba ya ji wani bakon abu tare da shi haka da dama daga cikin almajiran ibn shihab az-zuhri wanda suka rawaito wannan hadisin suka suka rawaito cewa yace an karto basari wato ban naji ba ido na fa ba daidai ba ma'ana naji matsala a ido na kamar yadda yake a ruwayar bukhari ta hanyar ibrahim ibn sa'ad da ma'mar muslim ta hanyar ruwayar yunus tabarani ta hanyar ruwayar ma'mar da yunus da uqail da zabidi ko zubaidi a ruwayar tabarani wata ruwaya ta tabarani ta hanyar abu uwais cewa lamma sa'a basari lamma sa'a basari yayin da al'amarin gani na yayi munana a ruwayar isma'ili da tabarani ta hanyar abdurrahman ibn namr cewa ya ja'ala basari ya killu min al'amtar wato saboda ruwan sama ya zama ido na yana yayi rauni bana iya ganin hanya sosai a ruwayar muslim ta hanyar suleiman ibn mughira an thabit an anas ya ce asabani fi basari ba'adu shai'i wani abu ya same ni a idona haka lafizan suka zo daban-daban wanda wannan lafizan duk suna nuna cewa a lokacin makantar tashi bata gama kankama ba waɗannan lafizan zahirin abin da suke nuna maka nan wato a lokacin abin ya fara ya fara ganin dishi-dishi baya gani sosai a lokacin makantar tasa bata kankama ba sai dai a bukhari bukhari ya fitar da hadisin a cikin karkashin babin rukhsati fil matar wani kamar da muka faɗa a baya ta hanyar malik ibn anas daga muhammad ibn shihab az-zuhri yake cewa inna itban kana ya ummu qaumahu wa huwa a'ma haka yazo lafazin a wannan ruwayar cewa itban yana yi wa mutane salimanci alhalin yana makahu kuma lokacin da ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaha takunu dhulmatu was-sailu wa ana rajulun darirul basar akan samu lokacin da za a yi duhu a samu ruwa kuma ya yana gudu ya abin nan yana gudu an yi ruwan sama wa ana rajulun darirul basar ni ko mutun ne da bana gani to kaga wasu suka ce to wannan ruwaya ta saba wadancan ruwayoyi na mu'uzamin wadanda suka ruwaito hadisin sun ruwaito shi a matsayin cewa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin idan nasa ya fara ɗauko makancewa amma bai gama makancewa ba ruwayar malik ita kuma sai ta nuna mana cewa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi a lokacin yana makaho to shine wasu malamai kamar ibnu hajar da waninsa suke cewa maganar mahmud ibn rabi a wannan ruwayar da ruwayar da yake cewa inna isban kana ya ummu qaumahu wa huwa a'ma yana yi wa mutanen salimanci alhalin yana makaho yana nufin lokacin da ya hadu da shi a lokacin da shi mahmud ibn rabi wanda ya mana ruwayar wannan sahabi mai karamin shekaru a lokacin da ya same shi ya gama makancewa saboda ka yana ba da labarin a wannan lokaci ne ba wai lokacin da ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba har ya roƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma a ruwayar a wata ruwaya ta yaqub ibn ibrahim ibn sa'ad ta nuna mana hakan domin a ciki cewa yake yi فجئت إلى عتبان وهو شيخ أعمى يؤم قومه محمود بن الربيع يتي نازو ناسامو عتبان tsoho makaho yana yi wa mutanen salimanci kaga ya faɗi makance wanda ya zo ya same shi da ita dudum ya same shi ne lokacin da ya zo ya same shi ba lokacin da shi ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ce wa ana rajulun darirul basar a ruwayan malik daidai take da ankartu basari abinda zai karfafi wannan fassarar shine ruwayar da ta zo cewa an kartu basari da kuma ruwayar da ta zo cewa asabani fi basari ba'du shay wani abu ya sami idona wanda yana nuna cewa makantar tashi bata gama kammala ba a ruwayar muslim ta hanyar hammad ibn salama an thabit annahu amiya fa arsala ya makance sai ya aika dan sako ibn rajab alhambali yana ganin cewa wannan ruwaya ta fi ƙarfi saboda ta biyo ta hanyar hamad ibn salama an thabit hamad ibn salama shine mafi wato ingancin ruwaya sai ita ce mafi ingancin ruwaya daga thabit hamad yana daga cikin wanda suka fi kowa sanin hadisin thabit don haka ruwayarsa ta tafi rinjaye kamar yadda ibn rajab yake gani saboda haka shi yana ganin cewa a makancen ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ibn khuzaima a cikin littafinsa sahihin littafinsa ya haɗa tsakanin ruwayar malik da kuma ruwayar almajiran muhammad sauran almajiran muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri yake cewa a ruwayar ma'amar daga zuhri ya ce kad inni kad an kartu basari na gaban yadda da gani na ba ya ce wannan lafazin kad an kartu basari kad taqa'u ala man lam fi man fi basarihi su'un wa in kana yubsiru basaran ba kalmar ankartu basari takan zo ta nuna wanda yake da matsala a idansa da kuwa yana dan gani kadan cewa qad yajuzu an yakuna qassara a'ma la yubsiru kuma tana iya daukan cewa ya zama makahon ba baya gani sai yace lastu ashukku illa annahu qad sara ba'da dhalika a'ma lam yakun yubsir bana shakka face shi itban daga baya zama makaho baya gani saboda haka zahirin ruwayoyin da suna nuna cewa lokacin da ya kawo kukansa yana dan gani amma ba sosai ba daga baya ne ya makance kamar yadda ibnu rajab yake faɗa saboda haka waɗanda suka zo da ruwayar cewa ya makance sanda ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam suna nufin cewa ya kusa ya kusa zama makahon cikakke saboda a lokacin duka baya gani sauraka kamar ya zama makahon ne tunda ba zai iya tafiya ba shi kadai ba zai iya tafiya ba da daddare ba zai iya tafiya ba lokacin da ake da duhu na hadari ko na ruwa sauraka wannan shi zai nuna maka shi zai hada tsakanin ruwayen malik da kuma ruwayen sauran almajiran ibn shihab az-zuhri yake cewa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama وقال وانا اصلي لقومي yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni nake wa mutane na sallah ni nake yi wa mutane na sallah ai usalli li ajlihim ni nake musu sallah ma'ana shi yake musu limanci a ruwayar Abu Dawud at-Tayalisi ya fito da kalmar limanci din a karara kuntu a ummu qaumi min bani salim ko kuntu a ummu qaumi bani salim na kasance ina yi wa mutane na banu salim wato limanci yace fa idza kanat al amtar amtar sal al wadi alladhi bayni wa bainahum duk lokacin da aka samu ruwan sama to sai kwarin da yake wato kwarin da yake tsakanina da su sai ya cika da ruwa ruwa ya rika gudana yace sal al wadi yana nufin sala ma'ul wadi an shafe mudaf din aka iqamatu al mudaf ilayhi mahallahu wato min itlaq al mahall wa iradatu al hal kamar yadda ake faɗa a balaga tana cikin babin babin isti'ara sal alwadi sal alwadi ay sala ma'ul wadi ruwan da yake cikin wannan kogin ya ya abin nan ya yana kwararowa a ruwayar tabarani ta hanyar zubaidi yake cewa annal amtara hina takunu yamna'uni sailul wadi duk sanda aka samu ruwan sama ruwan da yake gudu na wannan kwazazzabo da ke tsakanina da masallacinmu yana hana ni zuwa masallaci shi ne ma'anar baini wa bainahum tsakanina da su a ruwayar ismaili ya silul wadi allazi baina maskani wa baina masjidi qaumi wato kwazazzaban da yake tsakanin gidana da masallacin mutane na yana cika da ruwa har ya rika gudana fa yahulu baini wa baina salati ma'ahum don haka sai ya hana ni samun yin sallah tare da su saboda haka yana son annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo gidansa domin ya yi masa sallah shi kuma ya rika sallah ya mayar da wannan guri da annabi sallallahu alaihi wasallam masa sallah ya mayar da shi masallaci yace lam astati an atiya masjidahum fa usalli bihim wa wadidtu ya rasulullahi annaka ta'tini annaka ta'tini fa tusalli fi baiti fa attakhidhu musalla na fatan annabi sallallahu alaihi wa sallam zaka zo gidana kayi mun sallah a gidana in mayar da gurin da kai mun sallah musalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi sa'af'alu insha Allah sa'af'alu insha Allah wannan ta'liqin zai iya yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka saboda abinda duk zai yi bai yi ba Allah ta'ala ya umarce shi da kada ya ce zai yi wani abu sai ya hada da insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah sauka in abu ka jingina shi da mustaqbal ka ce gobe zan yi kaza to ana so ka ce insha Allah idan kuma a kana nufin insha Allah abinda ka sa a niyyarka wato yayi niyyar zai yi to wannan insha Allah din ta niyyar da yake ko ko a'a ta cewa zai yi gobe in ta cewa zai yi gobe ne to kaga insha Allah anan ya faɗe ta ne saboda ya allaka aikinsa da mashi'ar Allah tunda ba abinda zai sai Allah ya so in kuma niyyarsa ce ya yi niyyar zai yi to kaga wannan insha Allah din ya faɗi ta ne don neman albarka kawai an gane ko saboda haka in ka ka ce za ka yi abu idan ka ce zan yi abu kaza idan kana nufin a zuciyarka ka ƙudiri yin abin ne ka yi ɗaura niyyar yin abin kaga wannan abin ya riga ya tabbata ai to in ka ƙara da insha Allah anan kalmar insha Allah littabarruk ce littabarrukil mahd an fahimta idan kuma ka ce zan yi abu gobe kana nufin goben in Allah ya so abin zai tabbata yanzu bai tabbata ba to in ka ce insha Allah wannan ta hada aikin ka ne da mashi'ar Allah an fahimta saboda haka ta'aliqin annabi da yace sa'afalu insha Allah zai iya daukan duka abubuwan guda biyu zai iya daukan yana nufin zai yi yayi masa niyya ya dau alkawari zai yi a zuciyar shi ya dau wannan kaga insha Allah sai ta zama littabarrukil mahd saboda tsantsar neman albarka kawai ko kuma a'a wasu ka ce kuma ta yi Allah ya nuna masa ta hanyar wahayi cewa goben zai yiwu amma da haka ya ce insha Allah wannan duka magana ce abinda dai yasa zai ce insha Allah in har yana nufin gobe abin zai kasance tunda ranar juma'a suka yi magana gobe kuma ya je ya masa ya yi haka ne domin ya yi aiki da faɗar Allah ta'ala wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa in yasha Allah sai ce mana qala itban itban ya ce wannan fadar kala itban a nan yana nuna cewa farkon hadisin har zuwa nan ruwayan mahmud ibn rabi ce ba tare da wasiɗa ba wato kamar mahmud ibn rabi shi yake gaya mana gashi gashi gashi abin da ya faru itban ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya samu matsala idan sa yana so da Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya yi masa sallah kaza to wannan babu labari yake yi daga nan kuma har zuwa ƙarshen hadisin ya ji dukkan bayanan da za su zo kuma daga wajen shi itban ibn malik wannan shine zahirin kalmar kala itban take nuna anan sai dai anan ana kaga in aka faɗi haka to sai ya kasance farkon hadisin mursal ne kenan mursal sahabi ne tunda mahmud ibn rabi bai halarci kissar ba saboda yaro ne karami bai halarci kissar ba ba gaban sa aka yi abin ba saboda haka sai ya zama ya cire mana wasuda abinda malaman hadisi suke kira mursal sahabi mursal sahabi ko ba shi da matsala amma a wasu guraren kamar a cikin mustakhraj na abi awana da kuma cikin shi kansa sayul bukhari akwai inda shi mahmud ibn rabi ya nuna cewa farkon ma kissar daga gun itban ya ji ta an gane ko ya bayyana cewa daga wajensa ya ji ya ce sami'tu itban ibn malik ya qul saboda ka kaga magana cewa farkon ta mursal ne ta tashi wannan haka yake a wajen a mustakhraj na abi awana da kuma bukhari a cikin sahihin sarwayar ma'amar da kuma riwayar ibrahim ibn sa'ad to me yasa ya ya ƙara baimaita mana in har tun farko ba daga wajensa yake jin maganar me yasa ya ƙara ce mana ƙara itban suka ce ya faɗi sunansa a nan don ya nuna muhimmancin muhimmancin wato shi shi itban din a cikin labarin itban din yana da muhimmanci saboda hadisin yana da tsawo sai ya sake maimaita mana sunansa don kada a manta da wane ne jigon wannan labari shi dai ne itban sai ya sake kawo sunansa kuma kamar yadda muka ce ya yi wannan tambaya abin nan yau sai ya ce fagada alayya sai ya yi mun sammako fagada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abubakar hinar tafa annahar annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar suka yi sammako lokacin da rana ta hudu wato suka yi sammako lokacin da hantsi yayi arwayat tabarani arwayat tabarani ya nuna abin nan ya nuna cewa kashe gari ne abin ya faru an yi tambayar yayi roƙon ranar juma'a ranar asabar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gurin sa yace wa abubakar shi da sayyidina abubakar jumhurin ruwat mafi yawancin ruwaya wanda suka rawaci hadisin daga ibnu shihab az-zuhri ibnu shihab az-zuhri akan sa hadisin yake yake kai komo galibin waɗanda suka rawaito hadisin daga ibnu shihab az-zuhri wato ba su faɗi wani ba sai abubakar abubakar suka faɗa kawai ce fagada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abubakar ba su faɗi ba har arwayar auza'i arwayar auza'i yake cewa fasta fasta'zana fa'azintu lahuma duk ga mai jin larabci ya san mutum biyu ake magana fasta'zana suka nemi izini fa'azintu lahuma amma arwayar abu uwais a wajen tabarani yace wa ma'ahu abubakar wa umar a ruwayar muslim ta hanyar anas anas ruwayar muslim an anas thabit a hamad an thabit an anas sai ya zo cewa fa'atani wa man sha Allahu min ashabi fa'atani sai annabi ya zo min gidana da waɗanda Allah ta'ala ya ga daman su kasance tare da shi daga sahabbansa a ruwayar tabarani ruwayar anas fi nafarin min ashabihi ya zo cikin wata jama'a ta sahabbansa to kaga waɗancan ruwayoyi da muka faɗa na farko da wadda take gabanmu suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da abubakar amma wasu ruwayoyi a cikin muslim sun nuna cewa ya zo da wasu ma tare da shi akwai umar akwai kuma wasu sahabbai ma tare da shi to shi ne ibn hajar yake cewa zai yi a haɗa tsakanin ruwayoyin waɗannan a ce abubakar tare suka tafi tun daga gida tare suka tafi da abubakar har zuwa ƙofar gidan kofar gidan itban ibn malik suna zuwa sannan shi kuma kafin su shiga sai ga umar ya zo tare da wasu sahabbai saboda haka lokacin shiga sai suka shiga tare an gane ko ya ce falam yajlis hatta da khalal bait falam yajlis hatta da khalal bait haka yake a nuskar kushmeha ne a wasu nuskar falam yajlis hina da khalal bait lokacin da ya shiga gidan bai zauna ba ya kai ya ke wajen ka hina ne ku hina wasu sun ce hatta da khalal bai din kuskure ne amma ba kuskure ba ne ibn hajar yana cewa ba kuskure ba ne ma'anar da yake nufi falam yajlis fi dari wala ghairiha hatta da khalal baita mubadiran ila ma jaa bi sababihi bai zauna ba yana zuwa kawai sai ya shiga gidan ya yi gaggawa zuwa ga abin da ya zo dominsa a ruwayar yaqub a wajen bukhari da tsayalisi ya ce falamma dakhala lam yajlis hatta kala aina tuhibbu da ya shiga bai zauna ba sai ya ce ina kake so in maka sallar a ruwayar tabarani fa dakhala fa ma jalasa hatta kala aina tuhibbu an usalliya fi baitika a ina kake so in yi maka sallah a gidan naka haka yake a wajen al'ismaili saboda haka wannan yana nuna maka muradin da ake nufi a nan cewa ya zauna amma bayan ya yi sallar wato da ya shiga bai samu guri ya zauna ba sai da ya yi masa abin da ya kawo shi sannan ya samu gurin zama saɓanin abin da ya faru lokacin da ya shiga gidan mulaika kakar anas karanta anan a wannan gurin sai da ya zauna aka kawo masa abinci ya ci ya yi sallah saboda mai saboda a can abincin aka kirawo shi saboda shi saboda aka ya fara abin da aka kirawo shi saboda shi shine ya fara cin abinci sannan ya sallar a nan kuma sallar aka kirawo shi yayi saboda aka ya fara abin da aka kirawo shi yayi to shine yake cewa wa habasnahu ala khaziratin sana'naha lahu muka tsare shi ya ci wani fal abin nan ya ci habasnahu shine mana'nahu min ar-ruju muka hana shi komawa gida ya ci wata khazira khazira ibnu qutayba a cikin garibul hadith yana cewa khazira tusna'u min lahmin ana yin ta ne da nama yuqatta'u sigaran ayi masa ayi shi gutsul gutsul a yanka shi kanana kanana thumma yusabbu alayhi ma'un kathir sannan zuwa masa ruwa da yawa fa'iza na dija zurra alaihi daƙiƙ idan ya dafu sai a zuba kuma gari a kai saura ka gama ce talgen nama kenan ko fatan nama yawwa ya ce fa'in lam ya kun fihi lahmun fahuwa asir in aka zuba garin ba nama to ya zama asir ya zama tuwo ya zama asida ya ce fasaba filbaiti rijalun sai mutane suka tattaru saba ma'anarsa ijtama'a ijtama'u ijtama'u wato da kowa yana gidansa da aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan Itban ya zo gidan liman sai da aka tattaru aka hadu anan fasaba fil bait rijalun min ahli ad-dari ad-dari anan yana nufin unguwa ba gida ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu duril ansar daru bani najjar khairu duril ansar mafi alkhairin unguwannin mutanen madina ba gidaje ba unguwannin mutanen madina daru banin najjar unguwar banu an najjar yana nufin unguwarsu yana nufin masu zaune a wannan guri saboda haka sai suka taru da aka taru sai wani cikin taron sai ya yi tambaya ya ce aina malik ibn dukhaishin ko aina malik ibn dukhshun ba a faɗi kowa ne ne ba wane ne wannan maganar ba a faɗi sunansa ba tunda ba wani abin a zo a gani ba ne da za a yi ta rike sunan mutum ana maimaitawa malik ibn dukhaishin dukhaishin haka bitasgir dukhaishin ko kuma ibn dukhshun ibn dukhshun a yi don madal da shin ɗin a yi sukunin kha bai ko kuma ibn dikhshin a nan mai ruwaya daga zuhuri shi yake shakka tasgirinsa aka yi dokshun aka ce abinan tasgirinsa aka yi dokhaishin aka ce ko kuma dokshun wanne ne ba wanne ne ba a ruwayan mustamli dokshun maimakon dokshun dokshun da mimun a ƙarshe a sayul bukhari a kitabul muharibin ruwayar ma'amar aina malik ibn dokshun bin nun kuma ba tare da shakka ba a nan ya kama da shakka a can ba shakka haka yake a wurin muslim ta hanyar yunus ibn yazid yunus ibn yazid al'aili haka nan a muslim ta hanyar ma'amar ya zo da shakka aina malik ibn dukshin au ibn dukhaishin tabarani ya kawo maganar ahmad ibn salih al-misri ɗaya daga cikin malaman hadisi yana cewa as-sawab ad-dukhshum wato damim ne malik ibn dukhshum shine sunan haka yake a ruwayar tayalisi kuma haka yazo a ruwayar muslim thabit an anas an itban haka nan tabarani ya rawaito shi ta hanyar an-nadhr ibn anas an abihi an an itban saboda haka sunan yadda yake ibn dukhshum bil mim ne ibn dukhshum bil mim inji ahmad ibn salih al-misri فقال بعضهم ina yake malik ibn dukhaishin ko ibn dukhshin ko ibn dukhshum yana ina wato dan unguwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo unguwarsu gashi a gidan liman gashi an taru amma shi ba a gan shi ba ina yake shi baya unguwan ne ko bai sani ba a je a gaya masa faƙala ba wani sai ya faɗa wasu daga cikin malamai suka ce shine mai ruwayar hadisin itban wanda wannan shine isharar da ibnu abdulbar ya yi a cikin littafinsa al-isti'ab yake cewa wanda ya rada wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce wanda ya ce ai zalika munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulahu wannan mutum munafiki ne baya son Allah da manzansa suka ce wanda ya rada annabi inji shi ibnu abdul bar yace wanda ya rada annabi wannan magana shine shine shi itban din da kansa yace huwa alladhi sarra nabi fi qatl rajulin min almunafiqina huwa itban wato har ma ya ce ya rada masa cewa a kashe shi munafiki ne sai ka wannan hadisin hafiz ibnu hajar ya ce wannan magana ta ibnu abdulbar da'awa ce ta baki babu wani dalilin da yake nuna shi itiban din ne ya rada ce babu abin da yake nunawa sai kuma yake cewa wani daga cikin mutaakhirun wani daga cikin malaman karshe sun dauko magana daga ibnu abdulbar da cewa ya ce itiban ne yayi wannan magana kuma babu inda ibnu abdulbar ya faɗa shi fa ya dauko magana ibnu abdulbar ya rushe ta kuma ya ce ibn abdulbar bai faɗa ba tare da cewa ibn abdulbar ya faɗa shi ma ya ce ya faɗa kuma ya rushe ta amma abin mamaki a daidai lokacin kuma sai yake cewa wani ya kawo abin mamaki ya ce ibn abdulbar ya faɗa haka wanda zai nuna maka wato ɗan adam gajiyayye ne kuma shi ibn hajar ya jingina maganar zuwa ga tamhid maganar tana cikin isti'ab ne na ibn abdulbar ba a cikin tamhid take ba ابن عبد البر يتي لم يختلف أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد ما لمن سيرا بسيسا باني بچي ومالك ابن دخشم da shi aka yi yakin badar da shi aka yi sauran yaƙe-yaƙen da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi shi ne ma a yaƙin badar ya kama suhail ibn amr shi ne wanda ya kama suhail ibn amr a yaƙin badar zuwa ga annabi sallallahu Alaihi wasallama a cikin magazi na ibn ishaq annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aika shi wannan malik ya aika malik ya aika ma'an ibnu adi sun kone masjidud dirar sun kone masjidud dirar saboda haka kaga shi da shi aka je aka kone masallacin munafikai ya zace munafiki ne kaga wanda yana nuna cewa tuhumar munafici anan bata shafe shi ba shi yasa su abinda suka gani cewa yana dan ba da fuska ga munafukai ana ganin shi tare da munafukai ko ana ga suna zama tare ko suna wata hulɗa tare to kawai sai aka ce shi ma munafiki ne kasan kuma wannan qara'in ana duba su wani lokaci lokacin da ake hukunci akan mutane ko kai kaga wani yana tafiya da masu bakakken kayan na ai zaka ce to sai ga ana rigima ka ce anya kai ni fa ban yadda ba ba shi da aboki ba abokinsa ba to wannan ita ce ita ce tuhumar ta yi zama yana da uzuri irin uzurin da hatim ibn abi balta ke da shi lokacin da ya dan hada hulɗa da kafiran makka to ta yi shi ma yana da wannan uzurin shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la taqul zalika ala tarahu qad qala la ilaha illa Allah kakka faɗi wannan magana ba ka ga ya faɗi la ilaha illallah ba a ruwayar ɗayalisi amma ya kulu la ilaha illallah ba yana faɗin la ilaha illallah ba a ruwayar muslim alaisa ya shahadu an la ilaha illallah ba yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba ta yi a lokacin ba su fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar musu da cewa hakan da ya faɗa har zuci haka take ba ta yi su waɗanda suke zaune a nan hashi malik hashi abin nan itiban da sauran waɗanda suke nan ta yi ba su fahimci haka ba shi yasa a cikin ansar yake cewa Allahu wa rasuluhu a'lam sun ga kamar tambaya ce yake musu ba wai ya tabbatar da maganar bane ba ya shaida abin bauta da gaskiya sai Allah ba sai suke ganin kamar ya tambaye su ne suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam mu dai mun ga fuskar su tana tare da nasiha su tana tare da munafikai kamar da kamar yadda suka ce inna nara wajhahu wa nasihatahu lil munafiqin aw ila al munafiqin to wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su a'a fa inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalika wajha Allah wannan hadisi yana da fawaid da yawa kamar yadda muka ce abin nan imam al-bukhari ya fitar da shi a gurare da yawa saboda ahkam din da suke mushi a karkashin sa suna da yawa saboda haka ya kawo shi a gurare da yawa ina tunawa a wasu shekaru baya can na taɓa lacca akan shi wannan hadisin itban ibn malik ina jin a abuja ne yana da fawaid daga cikin fawaid din da wannan hadisi yake nunawa babban jigo shine ittikhadul masajid fil biyut ayi guraren sallah a cikin gidaddaji kuma wannan shine abinda Imam al-Bukhari yayi tarjama a kansa al-masajid fil biyut a karkashin wannan babin ne shi mai littafin ya ciro mana don gabaninsa akwai ya faɗa hadisin muktasar Imam al-Bukhari ya faɗe shi a takaice karkashin babin idza dakhala baitan yusalli haythu sha'a wanda zamu yi magana akan wannan mas'alar to amma mu a inda ya kawo mana wannan hadisin ruwaya doguwa ya kawo ta ne karkashin al-masajidu fil buyut yin masallatayya a cikin gidaddaji a kafin ya kawo hadisin shi Imam al-Bukhari sai ya kawo asar din al-Bara ibn Azib cewa annahu salla fi masjidi darihi jama'atan yayi sallar jam'i tare da mutane a cikin masallacin gidansa in aka ce masajidul biyut ana nufin guraren da aka tanada a cikin gidaddaji domin a yi sallah wanda yana daga cikin al'adar salaf al'ada ta magabata sukan tanadi gurin sallah a cikin gidaddajinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gurin sallah a cikin gidansa kamar yadda ya sallah yadda ya zo mana a cikin ruwayar bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi masjidi baitihi fi baiti maimuna a gidan gidan maimuna yana da gurin da ya tanada wannan gurin sallah ne haka na a gidan aisha haka na duk sauran gidaddajinsa akwai gurin da ya tanada wannan gurin yin sallar sani imamu ahmad ya fitar daga abinan a cikin musnadinsa daga bilal cewa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa annahu jaa ila annabi sallallahu alaihi wa sallama yu'dhinuhu bi salati al-fajr ko yu'dhinuhu bis salati fawajadahu yatasahharu fi masjid baitihi haka yake a cikin musnad imamu ahmad bilal yake cewa ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin sallah yayi sai ya ganshi yana yin sahur a masallacinsa na cikin gida ibn sa'ad ya fitar a cikin littafin sa at-tabaqat da kyakkyawar salsala daga sa'id ibn masruq al-thawri mahaifin sufyan ibn sa'id yana cewa awwalu man ittakhadha fi baitihi masjidan yusalli fihi ammar farkon wanda ya fara yin masallaci a gidansa ko ya riki gurin sallah a cikin gidansa yana sallah shine ammar wato tun kafin ayi hijira akwai kissa ta abin nan kissar kissatul hijira ta sayyidina abubakar lokacin da zai yi hijira ya bar ai da ya dawo ba a gidansa yake sallah ba a gaban gidansa yake fitowa ya sallah har ma quraishawa suka ce ba su yadda da wannan sallar tashi a cikin gaban gidansa ba yana so ya yaudari matansu da 'ya'yansu don yana karatu saboda daɗin karatunsa da kuma khushu'in da yake cikin tilawarsa da yara da mata akan taru a zagaye shi ana kallonsa to shi ne ƙuraishawa suka ce su ba su yadda da wannan ba suka gaya wa ibnu da zinna cewa su ba su yadda da wannan ba yana so zai bata musu 'ya'yansu da matansu asawan shi ne mantikin ahlul batil ƙaryar ita ke zama gaskiya gaskiyar kuma ta zama ƙarya a tazaru musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadaraka annabi musa wai fir'auna shine mai gyara annabi Musa kuma mai barna ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilan rashad annabi annabi abin nan fir'auna fa fir'auna fa wanda yake kashe ma ya yayi wai wai shine wa ma ahdikum illa sabilan rashad inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al fasad wai shi zai yi haka ne saboda ya jin tsoron kada annabi Musa ya canza musu addinin su ko ya kawo barna a bayan kasa irin waɗannan guraren sallah da ake yi a cikin gida la tasbutu laha ahkamul masajid hukunce-hukuncen da ake ba wa masallatai ba su tabbata a kansu almasajid musabbala akwai almasajid kamar wannan masallaci duk wani wanda ya zo wucewa zai tashi sallah zai shigo yayi amma wanda ya gida masallaci a gidansa kaga ba na fi sabilillahi bane nashi ne shi da shi da iyalansa saboda haka in ka zo wucewa baka isa ka shiga ba to kaga wannan ba a kiransu almasajidul musabbala المساجد المسبلة التي جئلت في سبيل الله سوني wanda kowa zai iya sallah a ciki to wanda aka yi su dan kawai shi mai gidan da wasu masu taya shi aiki to waɗannan shi su aiki kira musallaya da wannan ba masajid bane to shine suka ce la yasbutu laha shay'un min ahkamil masajid hukunce-hukuncen da ake jingina wa masallatai ba za su tabbata ga irin waɗannan masallatai ba malamai suna magana akan shigar mace mai haila shigar mace mai janaba yin itikafi to kaga in an suna wannan maganar to da irin wannan masallatan mace mai haila za ta shiga ba za ta shiga ba to su ba fa irin wancan masallatan suke magana ba saboda haka mai halar gidan tana iya shiga mai janaba gidan yana iya shiga an fahimta da mutum zai yi wannan masallacin a cikin gidansa ya tashi sayar da gidansa ya hada duka ya sayar cinikin ya yi ko bai yi ba ya yi amma inda a waje ya yi shi in ya tashi sayarwa babu maganar ya sayar da wannan in har aka yi ciniki da wannan masallacin to cinikin a shari'ance ɓacacce ne wannan shi ne mazhaban aksarul fukaha ɗaura ka ba za a yi tikafi a cikinsa ba saboda wa antum akihuna fil masajid masajid wanda yake ma'ahul bin nas wanda mutane ke shiga su yi sallah ba masallaci na cikin gida ba ibn rahuya ishaq ibn rahuya cikin malamai magabata yana ga shi ma wannan masallacin ka'abar mai haila ko mai jaraba su shiga ciki kuma yana ganin cewa mace ya abin da ya halatta wa mace ita kadai cewa tana yin iya itikafi a cikin wannan masallaci abin nan ba shi ba kai abin nan fuqahaul kufiyin malaman kufa sun halatta wa mace cewa tana iya itikafi a wannan hakanan an ruwaito wannan daga ibrahim an-nakhai da thauri da abu hanifa suna ganin haka amma mafi yawan maganar malamai cewa wannan ba zai yiwu ba za mu ci gaba insha Allah a karatu na gaba akan wannan matsala abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ajma'in wassalamu alaikum wa